أولا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar uqudata min lisani yafqahu qawli amma badu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kama wannan dare mai tarin albarka daren juma'a 21 ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 22 ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake da manasaba ta kai tsaye ga watan ramadan idan ba manta ba dai muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 162 yau za mu tashi ayami namba ta ɗari da sittin da uku a ita wannan sura mai albarka suratul araf faɗin allah ta'ala da yake cewa wasu alhum an alƙiretin lati na
بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم نعم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
a ita ma wannan aya za ta ba mu labari game da wata dibara ko wayo irin na banu isra'il wanda in sun tashi nasu haukan ma har allah za su yi wa wayo a ciki akwai bayanin da za mu gane kan cewa akwai son zuciya a cikin al'amarin banu isra'il yasa allah ta'ala idan ita ɗanɗana musu azaba azabar shi ma ba kaɗai yake musu ba domin mutane ne masu taurin kai masu ɓullowa ta ƙofofin da aka hana su Allah ya ce wasu alhu ka tambaye su an alƙarya game da wata alƙarya Allah ce kana da hadiratul ba'a wanda tana mujawara da kogi ai albaharul ahmar albaharul ahmar kogin nil ka tambayi wannan alƙarya mai faru da ita ma waƙa bi ahaliya menene ya faru da mutanen garin wa kana da waqi'a alqurba mazkura fi zamani Dawud alaihi salam male ce wannan abin da ya faru iya nan kusa a lokacin annabi Dawud alaihi salam walaysa almaqsudu ma'rifatu ma'rifatu manhu abinda male yace kissar ba tana nufin a gane wai su suwaye ba ne a'a bal al-maqsudu ma'rifatu ma yaqa ala man kana mithluhu fi tarkil amsalil amrillah ibra ko abin kula da kisar abin da ya faru da su da irin abin da suka yi na kauce umarnin Allah kar a samu wata al'ummar a yau ta yi wannan amma ba launin fatar su ba ko sunan garin kowaye a'a kai dai ka san abin da ƙur'ani ya baka labari gaskiya ne an fahimci nan to sai ma ce algardu a isar ka gane abin da ya faru domin kan a sake maimaita irin abu wal bu'udu da nesantaka an nahayi halin da aka yi kai nesa da abin da aka hana ita wannan alƙarya iz aduna fi sabat ayyata aduna fi sabat Allah ta'ala da ya ta hijarraba su gune mai ruwa wanda ake mu'amala ta kama kifi sai ya ce to ban da sun kifi ran asabar Allah ya haramta musu sun kifi ran asabar daga lahadi zuwa juma'a amma ranar asabar Allah ya haramta musu wannan bai yadda da a kama kifi a ranar asabar ba shine sidu samak al-ma'amur min tarkihi fihi Allah ya ce a faɗa musu banda ran asabar daga lahadi zuwa juma'a su dinga kayansu iz ya aduna iz ya aduna fi sabat iz ya aduna tatihim hitanum yawma sabatihim shur'a ran da aka hana su din Allah da ya so ya jarraba sai kifayen kuma zoran asabar yanda ka san sa tsalle ko su shigo gidajen mutane fantsam ga suna aka ruwa a ran da aka hana sai Allah ya bude kifin amma kuma ran da ba a hana ba sai a neme shi a rasa sai ya zama to kamun sama wahala ne iztati mitanuhum yawma sabatihim shur'an ay zahiran kaseeran alal ma dama kuma wannan jarraba wace ta Allah yi duk abin da ya hana ka sai ya kama shi kusa da kai ya ga ya zaka yi kuma anan ake gane mai imani da mara imani Allah ya yi wannan domin ya jarabi imaninsu ne a idan ranar asabar ta yi kifi ya bazo a saman ruwa gashi nan amma wa yau la yathbituna a ranar da baran asabar ba la ta'tihim kifin ba zai zo ba sai Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu yamsukun haka nan muka jarabe su sanadiyar fasikancin su sanadiyar kaucewa Allah sanadiyar in bin dokokin Allah Allah ta'ala ya hana su sun kifirin asabar kuma Allah ya barko kifin ko ina gashi nan amma su din sai aka hana su kamawa ran asabar amma ran da ba asabar ba sai zo gaba daya wani abin da suka yi sai su ran juma'a he su zo su tona rami ko su sa shinge a ran juma'a an bayyanta idan ran asabar kifin ya fito sai taru ya taru a gunda suka sama yi shinge ko suka tona rami a ran lahadi kuma zo su gama shi an ki cin biri an ci jira kenan ran juma'a za zo su yi wani dabarar tasu su kafa shinge su tona rami su duk dabarar da za su yi idan kifin ya taru ya taron asabar ran ladi kuma zo su gama su wasu suna ganin ai baran asabar sun gama ba an fahimci wannan wa yau ma la yasbitu la tatihim kazalika nabluhum bima kanu yabsukun Allah ya ce haka ne muke jarabar su sanadiyar irin fasikancin su da kin bin Allah da ƙin bin dokokin annabinsu alaihi salam na'am
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون yadda kissa take sai suka rabu gida uku akwai waɗanda suke yin laifin an hana su kama kifiran asabar suna yi su suka fi yawa akwai kuma 'yan ba ruwanmu su ba su yi ba ba su hana masu su yi ba akwai kuma da suke yaƙi da abin tun da allah ya hana ba ya da'ayi ba sai suka rabu gida uku ga masu yi su ne majority sun fi yawa ga waɗanda su ba su yi ba amma ba su yi inkarin yi ba suna nan ga ko masu yaƙi da kar'ayi domin a kiyaye dokokin Allah wa izqalat ta'ifatu wa wa izqalat ummatu minhum wata al'umma ta waga daga cikin su ma'ana wanda ba ta yadda ai ba wanda duke yaƙi da kada ai domin Allah ya hana an fahimta lima ta izuna kauman illahu mulikuhum sai waccan ɗayar take cewa dan me kuke yin wa'azi ga mutanen da tuni Allah riga ya halakar da su tunda sun san Allah ya sa doka kuma sun karya da gangan ku tsaya kuna musu wa'azi ma bata lokaci ne ku rabu da su kawai Allahu mulikuhum Allah ya halakar da su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko in ba a duniya ba a lahira Allah zai musu tanajin azaba mai tsanani ƙalu sai masu wa'azin suka ce mau'izatuna ma'azira wa'azin da muke hanzari muke kaiwa gaban Allah domin Allah ya san bayan mun ce ba ruwanmu to mun yi kokari domin kada a yi shine ma'azira ai na ataziru biha za mu nemi uzuri a gaban Allah ko da ya zo kamawar mu dai ya san mu iyayenmu mun kyamaci abin ko mun faɗa a baki babu kyau ya yi daidai da hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa marar amin ku munkaran falyughayyiru bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in fa in lam yastati fa bi qalbihi kadhalika atafu al-iman ma'aikin Allah yake cewa a duk wanda ya ga abu mai muni a cikin ku ya yi ƙoƙarin kawar da shi da hannunsa malamai sun yi ittifaƙi wannan gabar ta shugabanni ce su Allah ya ba su fawa su Allah ya ba su ƙarfi in sun ga ana abin da bai daidai da shari'a ba suna da iko da su hana da ƙarfin da Allah ya ba su amma kai da ni ba mu da iko mu hana barna da ƙarfinmu mu ba hukuma ba ne mu ba shugabanni ba ne amma shugabanni da Allah ya damƙa musu amanar al'umma su ne suke da ikon su hana al'umma laifi da ƙarfi idan gun rufewa ne a ce a rufe in kamawa ne a kama in ɗaurewa ne a ɗaure wannan aiki shugabanni ne kai in ba ka yi ba ni in ban yi ba ba mu da laifi yawan Allah wanda suke da laifi waɗanda Allah ya ba su damar ba sa yi kaso na biyu fa in lam yastati bi lisani idan baka da ikon hana barna da hannunka kai ba hukuma ba ne to kuma mataki na biyu ka hana barna da bakinka ka hana ta dame da bakinka wannan kuma fage ne na iyaye malamai da 'yan uwa ɗaliban ilimi masu dawa wannan fagen nasu ne an fahimci wannan su dinga wa'azi akan fitina duk abin da ya taso marar kyau duk abin da ya taso mai muni duk abin da ya taso na sabon Allah to kada malamai su shiru a membarorin juma'a a guraben da'awa irin wannan a ainihin gurabe na munasabat to su dinga faɗa al'umma abu kaza ba kyau a dinga alatin ana jan baki ana fassarawa ana jan aya ana jan hadisi ana fassarawa to wannan aikin malamai ne idan ba su yi ba su masu Allah ya kama su an fahimci wannan dukkan wata fitina da ta taso ko harkar zaɓe ko harkar rantsarwa ko harkar wacce wace ce to malamai suna da cewa ba yadda za a yi kuce malamai ba za su yi magana akan siyasa ba zai yi ba domin siyasa nan rayuwa ce kuma addini ce kuma in dai magana ake ta addini dole a sallama malamai ko kaƙi ko kaso bagin su ne domin allah a ƙur'ani ya faɗi siffar shugaban da za a zaɓa ya faɗi amanar da ya baka wajen zaɓar shugaba dole malamai su fito su yi al'umma wannan bayani duk abin da ya taso na fitina wanda zai cutar da ƙasa zai cutar da al'umma daban-daban to wajibi ne malamai su yalatar da mutane ko kan waye ko kan shugabanni ne ko kan masu kuɗi ne a faɗa musu gaskiya in ɓangaren kasuwa ne ana cutar mutane ana algus kar malamai su shiru a fito ana wa'azi idan riba ta bayyana cikin al'umma a galibiyar 'yan kasuwa suna cin riba to kar malamai su shiru su dage da faɗar riba haɗarinta ko da za a hana ka zaka ka faɗa Allah ne baka a fahimci wannan kar ka yi faɗar gaskiya don kwaɗayin wani bagon mutum ba abin da zai ma idan hukuma ta bar ana karɓar cin hanci da rashawa a waje firi ƙarra to nan ma gaba ce da malamai ba su shiru ba a fito ana fadar hadarin abin da irin la'antar da manzon Allah ya ce Allah ya yi la'anallahu rashi wal murtashi duk irin wannan hadisan masu zafi da ayoyi har kariba masu zafi to ya kamata in abin ya bayyana malamai kai su shiru wannan fagen su ne kuma gaskiyar nan ko ta kan wata biyu su faɗa masa shine amanar da Allah ya ba su yin hakan kuma shine sauke wannan amana gaba na uku fa'in lam ya tsaya fabi kalbihi idan ba ka layin shugabanni ba ka layin malamai to kai kana layin yan ban ruwan mukira ba ka isa ka yi magana ba ka da ilimi kuma yin magana a cikin addini babu ilimi hadari ne a cikin suratul isra Allah ta'ala yana ba mu labari cewa wala taqafu ma laysa laka bi'ilm ولا تقف ما به علم Mm.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك Mm.
كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce wala taqfu ma laysa lak bi ilm kar ka tsaya ka dage ka nace akan abin da baka da ilimi akan sa duk abin da baka sani ba ba ruwanka da shi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani ana ganewa da zuciya Allah ya ce dukkaninsu sai ya tambaya a kansu a gobe alkiyama amma a yau domin ganganci da haɗari irin na ɗan adam ɗin yau za ka ji zai faɗi magana duk da cewa ni ban sani ba duk da cewa ba da ilimi akan abin amma kuma zai yi magana haka suke cewa mana duk da kan cewa ni ban sai kaga ya tabbatar hi jahili ne akan abin bai sani ba amma duk da wannan abin sai ya yi magana kuma wannan tana cikin haɗari a rayuwa duk abin da baka sani baka shiru an fahimci wannan to su wadancan mutane waɗanda suka gane haɗarin karya dokar Allah he suke cewa ai muna yin wa'azi ne domin neman hanzari a gun Allah ma'aziratan ila rabbikum muna neman hanzari zuwa ga ubangiji domin kar ya kama mu a cikin mun ga laifi bai mai magana ba wal allahum yattaqun waye Allah idan sun ji wa'azi su tuba waye Allah idan sun ji narko su tuba daga wannan kamun kifi da suke ran da Allah ta'ala ya hana na'am aya ta gaba da
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا mm.
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون falamma nasu ai falamma taraku ma zukiru bihi a lokacin da suka bar abin da ake musu wa'azi da shi Allah ya ce kada su kama kifirin asabar kada su yi doka ce daga Allah Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana amma suka ƙi suka ci gaba da wannan aiki da Allah ya haramta shine falamma nasu ma zukiru bihi ay wu'izu irin wa'azin da ake musu ba su yi amfani ba falam yarji'u ba su dawo ba Allah sai ce an jayyinal ladzina yanhauna anisu wadancan masu wa'azin masu wa'azin can suka ce kar ku yi Allah ya hana sai Allah ya tsallakar da su Allah ya hayar da su Allah ya tsallakar da su wa akazal ladzina zalamu Allah sai ya damki waɗannan azzaliman masu ƙetare gona da iri su kama kifiran asabar bi azabin ba'isin ai bi azabin shadidin bi makawar suqul da azaba matsananciya sakamakon irin ƙin bin Allah da suke yi sakamakon kau- kangarewa wa'azi da saba ma wa'azi da tunatarwa sai Allah ya damƙe su kun ga abin da zai fito fili ‘yan ba ruwa musamman ba su sha ba idan kana so ka barranta har a gaban Allah to duk yadda za ka yi ka yi iya mai yi iya damar da Allah ya baka wajen kubutar da kanka daga laifi an fahimci wannan waɗancan sun ce su sun san an ce ba kyau ba za su yi ba amma ba za su hana masu yi su yi ba to da Allah ta'ala ya tashi damka har su ya damka waɗancan masu wa'azin masu jaddada irin haramcin da Allah ya yi to su kaɗai Allah ya tsallakar dama Allah ta'ala na cewa wattaqu fitnatan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين Allah ya ce wattaqu fitna Allah ya ce ku kiyaye wata fitina da in ta taso ba azzaliman kaɗai za ta shafa ba har yan ba ruwan mu ba an gane da kyau ko saboda ka duk yadda za a yi in ana laifi a area har in ka san ba ka iya sawa a daina to ka bargon kawai amma ka zauna kai ba kai ba kana kallo wannan ba zai fi da kai a gaban Allah ba kuma wannan hatta a dokance a duniya ma haka ake idan an zo an yi wani ta'addanci a layi ko unguwa idan masu kame sun zo kai za ka tsaya ka ce kai ba ruwanka ba za ka maka ba ai ba zai yi ba duk wanda yake ariyar kun kama shi za a yi kawai in an je can afin cika a tantance saboda ka haka a doka abin Allah take duk inda ake zunubi duk inda ake bayyana sabon Allah har in ka san ba ka iya sawa a dina to tashi ka bargo domin in ficin Allah ya sauka kana gun har da kai zai sauka amma in ka kaurace gun ka iya abin da Allah ta'ala ya saka وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah ya ce wai za ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina idan kaga masu kutse cikin ayoyin mu inji Allah masu kece alfarmar shari'a masu aikin zunubi karara ba tsoron Allah ba tsoron annabi suna yi yan ba ruwansu kawai yan gaba gadi to sai Allah ya ce fa'ari anhum ka kawo da kai daga gare su ba kai ba su ko kallo ba su ishe ka ba in ana yi ka san baka iya hanawa to ko kallo ba su ishe ka ba ka kawar da kai kai naka gu haka Allah yake ba mu doka a Qur'ani hatta ya kudo fi hadisin ghairi har sai sun dawo wata magana daban ba wancan sabon ba in sun daina sun tuba ku ci gaba da mu'amala da su wa in ma yunsiyannaka shaytan har in kana tare da su shaytan ya mantar da kai suna zunubi suna sabon Allah kai ba ka yi amma kana cikin su to sai Allah ya ce fala taqa'ud ba'da dhikra ma laqamil zalimi daga tunatarwar da kai karka ƙara zama tare da mutane a zalimai an gane yanzu wani yana da aboki abokin zai je ya yi shaye-shayensa zai je ya yi harkoki na matansa amma shi wancan ba ya yi amma kuma duk inda abokin nan zai je zai raka shi iya gaban motarsa iya kazaɗinsa ije ta baɗalarsa iya ta sharholiyarsa amma shi ɗaya abokin ba ya yi to ko kai ɗan rakiya ne ba za ka fita ba la da'ata li makhluqin fi masdar khaliq in dai mutun iya saban Allah ba kai bai masa da'a haka Allah ya sa wannan dokar an fahimci wannan ba kara a saban Allah abokinka ne wani kosmen naka ne wani uban gidanka ne in dai saban Allah ne ba kara kawai in wani harka ta hada ku da ban ta hada ku amma kar ka yadda wata harka saban Allah ta hada ku da wani kai ba kai zaka ci dukan tsiya a banza wallahi kai a duniyar baka more ba a lahira kuma ka sha duka an fahimci wannan saboda ka ba kara a saban Allah duk yadda kuke da mutum in fajiri ne in fasiki ne ka kaudace masa hatta malam mai akadari abin da ke cewa kenan baya halatta kai aboki da fasiki wala mujalasatahu ya ce ko gun zama ma karku da fasiki illa bi darura ya ce hede larura ga manzaman aji kamar shiga motar haya kamar wani abu da yawan zai hada uku baje to wani larura ce bai da zaka yi amma ya zama abokinka ko ina kuna tare wani bai halatta ba saboda ka masu wa'azi akan laifi sai Allah ya tsallakar da su yan ba ruwanmu da masu laifin sai Allah ya kwatsa ya kama su tunda Allah ya ce waɗanda suke tsawa su kaɗai ya tsallakar an jainan lazina yanhauna anisu masu cewa ba kyau Allah ya hana Allah ya hana su Allah ya tsallakar shi yasa wani malami yake ce a wannan gabar wallahi duk abin da malamai za su yi su yi gaskiya suna da tabbas inda sun yi gaskiya duk bala'in da ake a wannan kasar Allah ya tsallakar da su inda suna faɗar gaskiya duk abin da al'umma suke shugabanni ne masu kuɗi ne talakawa ne mata ne maza ne in sun tabbatar su zo su kira al'umma akan wani abin babu kyau in sun yi wannan sun fita sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu kuma komin al'amarin da ya ɓaci to su ɗin da ya kam Allah da tsallakar da su domin sun iya abin da za su Allah iya da tabbaci akan malaman addini in dai sun tsaya kan gaskiya Allah da tsallakar da su duk fishin da Allah ya yi ga al'umma su Allah zai tsare su su Allah zai tsame su daga ciki amma sai sun faɗi gaskiya sai sun kaucewa son zuciya sai sun gujewa kwaɗai da neman abun duniya da neman matsayi da neman shirye-shirye duk sai sun kauce wannan in sun tsaya kan gaskiya duk yadda al'umma ta gurɓace da zunubi su kam Allah zai tsallakar da su tunda Allah ya ce falamma na su ma zukiru bihi an jainar lazina yanhauna ani su waɗanda suke hani game da mummunan aiki sai Allah ta'ala ya tsallakar da su wa akadha alladhina zalamu waɗanda suka zalunci kansu ba su daina abin da Allah ya haramta ba sai Allah ya damƙe su bi azabin ba'isin da azaba matsananciya sakamakon irin kaucewa shirin Allah da suke na'am aya ta gaba فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah ta'ala yake cewa falamma atau amma nuhu anhu lokacin da suka yi girman kai akan abin da ake hana su atau utuwun kabira girman kai girman kai mai girma mutum yake gaskiya ya girman kai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce girman kai shine gamdun nasi wa batrul haq rena mutane da kin karbar gaskiya ina girman kai da wadancan bayin Allah suke musu wa'azi ku daina fa Allah ya hana Allah baya so ya sa doka suka kisu bi wannan wa'azin da ake suka yi girman kai sai Allah ta'ala ke cewa falan ma a tau amanu anhu lokacin da suka ci gaba da aikin abin da aka hane su sai Allah ya ce musu kuno kira da tan kasayi ko zama to birai Allah ya mai da su birirrika sagirin ai kaskantattu fakanu ha kawai ya zama biri ka san wani kawai ya zama biri gajela a bayansa wani ake sai Allah kenan ga sunan mutane a jiya ko a ɗazun nan Allah ce kai ku zama birrai kawai shi kenan magana ta ƙari inda ma'amuru iza ara da shay'an an yi ƙulon kurfe kun a fahimta kawai shi kenan magidanci ne a wani matashi ne a wane ne kawai shi kenan Allah mai da shi biri kuma a haka suka rayu bai da zasu an san wane dan gidan wane ga gidansu can ga abinta can amma ya zama biri Allah take ni ya mai da su birrai suka zama to kaskantattu wa za tafsil lima qablahu Abdullahi dan Abbas yake cewa ma adari ma fu ila bilika sakita ikirma yace lam tuhlik al'an li'annaha karhat mafalu wa zalika lima tu'izuna ilak wa rawal hakim an ibn Abbas annahu raja ilayhi ila qawli ikrima wa ajabahu wa za akir hadhihi al'ibra waɗannan waɗanda suka yi shiru su ma ba su sha ba akwai malaman da suka ce su dai ba su zama ran ba amma akwai wani irin kamu da Allah ya musu daban amma asalin masu waccan ƙin abin da Allah ya ce a yi ya ce kar a yi tsoron asabar suke yi su kam kaɗan su Allah ya mai da su birrai kawai saboda ka yanzu idan kun ɗauko rayuwarmu abubuwa nawa ne Allah ya hana miki ga nassi na alƙur'ani ga nassi na hadisan manzon Allah ga bayani da malami suke amma al'umma su cusa kansu kan wannan laifin ka ɗauko harkar mu'amalar dukiya yau a wannan zamanin namu in ka ga ɗan adam biyi abu a kan kuɗi ba illa man rahimallah sai wanda Allah ta alaji kansa kawai amma ba ka da tabbas a kan ɗan adam har sai in abin ya faru bai ba duniyar wannan hoton take bayarwa yanzu wanda za ka yi mamakin ba zai yi ba in harka ta kuɗi ta haɗa kusa ga mamakinsa duk abin da ake yi inda za a samu kuɗi to mu jauratin al'ummar wannan yau za ta aikata shi ba ruwanta Allah ya haramta Allah bai haramta ba akwai doka babu doka wani ba da mota ba ne ita dai in za ta samu bukatar ta biya manzon Allah ya ce kuma wani lokaci zai zo wa na al'ummatawa burin su su samu kuɗi amma ta ina ya zo ta ina ya zo wannan ba ruwansu bane ba da musu bane amin haramin au halalin wannan ba da musu bane su dai kawai su kwana su ga kuɗi a hannunsu shine kawai bukatar su a yau za a san wannan sana'arsa damfara ce ɗan damfara ne kuma iya nan a cikin mutane da gidansa da komai nasa da komai wani lokacin mai shigo gaban masalace ya riga ka hawa sun gaba amma ɗan damfara ne ba shi da sana'a sai damfara mutane kawai akwai mai alkus a kasuwanci an sani ya shahara ya cuci mutane a harkar kasuwa don ya samu kuɗi akwai mai sai da jabun abu ya lalace ya zama fake amma a ɗauke shi a mai wata dabara a sayar a cuci mutane duk don a samu kuɗi hasali akwai masu haukata mutane don samu kuɗi akwai masu kisan mutane don samu kuɗi kuma suna sallah suna azumi saboda ka ɗan adam akan kuɗi a yanzu sai dai kawai wanda Allah ya sa masa imani an fahimta Allah ta ka tsare mana imanin na'am ayata ga malar
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah ta lake cewa wa ista'azzana rabbuka ka tana lokacin da Allah ta'ala yake bada doka yake bada sanarwa akan yahudawa Allah ya ce la yab'asanna alaihim man ya- ila yawmil qiyama Allah zai tayar a kansu su yahudawa min bani isra'il ila yawmil qiyama daga nan har zuwa ranar alqiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai dinga dandana musu azaba haka Allah ya ce yahudawa allah ba zai basu su zauna lafiya ba har zuwa kiyamisa in sun samu dan walwala a wani gun da dan sakin kafa amma allah sai ya aiko wani wanda zai dada- zai zai musu ta'adi ta'adi mai yawa daga cikin irin waɗanda suka yi wa banu a wa yahudawa ta'adi da ɗanɗana musu azaba akwai bukta nasar bukta nasar ya kashe su dewa ya ɗaure su wa darba alaihimul jizya ya buga musu jizya fa kanu yu'adduna ila al-majus suna daukan jizya suna biya majusawa ila an yab'as nabina muhammad suna cikin wannan dandana azabar har lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadaraba badarabaha alaihim shi ba manzon Allah ya sake buga musu jizya summa sallada alaihim summa hatta summa sallada alaihim hitla akwai hitla ko al-almani shi ma fa qatalahum ya karkashe su da yawa wala yazaluna kazalika malik ya ce yahudawa ba za su zamanto ba haka ba in an a wannan wannan karnin idan wani ya zo ya dandana musu azaba ya kashe su sun dan sha iska sun kara karfi to a wani karnin ma sai Allah ya turo wani ya kashe su alƙawarin Allah ne wannan laibasan alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhu su al'azab Allah zai dinga turowa lokaci bayan lokaci har zuwa alkiyama wanda zai dinga dandana musu azaba wannan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne duk abin da suke wa Palestina wannan da zalincin nan akwai tanadin da Allah yake musu akwai wani wanda za ku ji ya billa wallahi ya zama to annoba ga Yahudawa iya nan yanda bukutun nasar yayi yanda hitila yayi Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya ba zai ba zauna lafiya ba domin ta'addancinsu da zaluncinsu da cutarsu da kaucewa dokokin Allah gadan-gadan suna gani Allah ya ce ba zai ba zauna lafiya ba inna rabbaka la sari'ul iqab ubangijinka mai gaggawar uba ne ga wanda ya sabe shi wa innahu lagafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga masu da'a mai yawan jinkai ne gare su Allah ta'ala ka ji gamu na'am وقطعناهم في الأرض أمما mm.
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك Mm.
وبلوناهم
Allah ya ce wa qatta'nahum ay bani isra'ila farraqnahum fil ardi umma sai Allah ya daddatsa su ya wara su ya baza su a duniya al'umma al'umma firqan firqa ba su da wani gun da suke taruwa a duniya kamar kamar Palestine a yanzu sun fi yawa a wannan yankin sai wani bangare daga cikin America ba su da wata ƙasa ta wasu yan kama guri zauna ne a can gabar ta tsakiyar makwace suka yi ba ƙasar su bace asalin ƙasar ta palestine ce an fahimta allah ya ce ba su iya taruwa su yi wa kansu abin arziki ba zai yi wa su fake a nan su tada fitina a nan su je nan a kore su su je nan kaza kawai a haka za su dinga yi su kare amma ba wata ƙasa yanki da za a ce kamar jaziratul arab kamar wajen turawa europe a ce gagun yahudawa a duniya babu domin allah ya daddatsa su wa qattanahum fil ardi umama Allah ya daddatsa su a duniyance al'umma al'umma ba su iya taruwa su yi wa kansu abin arziki daga sun taru sai fitina sai bala'i su yaƙi da wannan kuma Allah zai turo wanda zai ɗanɗana musu azaba har zuwa ranar alkiyama Allah ta yake cewa min humus salihun amma daga cikinsu akwai mutanen kirki wa humul ladina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yahudawa ne amma da manzon Allah ya zo sun imani da shi wa hasuna islamihim kuma sun kyautata musuluncin su wa minhum duna zalika akwai wanda ba haka ba umul kuffar wal fasiqun sun zauna kafircin su da fasikanci sun zuwa manzon Allah ma bai musu bai musu bai musu rana ba an bayyana nan wa nabalu wa nabaluhum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un Allah ya ce haka zamu dinga jarrabar su wani lokacin da abu mai kyau wani lokacin da abu mai muni amma duk Allah iya masu don su dawo daga zunubi su dawo da'a don su dawo daga kafirci zuwa ga islam dalilin da Allah suke ɗanɗana musu azaba lokaci bayan lokaci sai ce la'allahum yarji'un ko sa dawo min fiskihim daga fasukancinsu daga ainihin rashin bin dokokin annabinsu da za su dawo daga dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta din su dawo su zama mutanen kirki to duk irin abin da Allah yake musu na azaba da ɗanɗana musu wahala Allah zai janye Allah ba ruwansa da azabar mutane matukar sun yi imani abin da ya sa Allah ya hana yahudawa zaman lafiya a duniya ya hana su ƙasa kansu ya hana su abin kirki sai fitina da bala'i da yaƙi Allah ya ce ya musa ka dan su dawo su gyara kuskurensu idan sun dawo sun gyara Allah zai mara balale karbe su da ku duba yan uwa yanda Allah yake cewa Yahudawa su ne sarakan fitina sarakan yin wa Allah da'a masu fito na fito da Allah gaba da gaba amma ya ce in sun dawo sun gyara Allah zai karbe su ina ya kai kuma wanda ba Yahude ba ne wanda ko ɗan ɗaukan takalminsu ma baka isa ba inda saban Allah ne to ka kai ne min babi aula in dai ka tuba da wurin Allah zai karɓi tubanka duk sunubinka duk laifinka duk mujirmancinka in dai ka karaya zuciyar ta karaya tana neman tuba da shiri ga Allah Allah zai karɓe ta tunda har yahudawa ma Allah ce iya musu dan su dawo ne idan sun dawo sun gyara Allah zai yafi musu na'am aya ta gaba da
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه نعم والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
Allah ya ce fakarfa min ba'dihim karfun bayan mutanen kirki daga yahudawa na farko farkon da suka yi imani cikakke da annabi Musa alaihi salam bayan sun shuda Allah ya ce sai munanan miyagun mamaya suka biyu bayansu ana cewa khalfun da khalfun khalfun bil fataha al kha ya ba da fassarar mamayi mutumin kirki khalifa wanda wane yayi abin alkhairi shi ma ya zo ya maye gurbinsa amma aka ce a khalfun khalifa da khalfun idan kaf ta ɗauri lam to ana nufin a mugun khalifa mugun mabiyin baya khalifa mamayi mutumin kirki khalfun mamayi mummuna an fahimci wannan fa kalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat a suratu maryam sai Allah ya maye bayan annabawa da wa'ansu mamaya mutanen wanda ba mutanen kirki ba daga cikin mummunan halin suna tozatar da sallah to nan ma Allah ya ce yahudawan farko da suke imani da annabi Musa alaihi salam bayan sun tafi sai mabiyansu munanan mabiya suka biyo baya wanda sul kitab wanda ga littafin a taurana a cikinsu na farkon sun bar musu a taura ba canji ba jirkitawa sun gada daga iyayensu amma su da suka zo ya akuzuna arda hadal adna duk abin da ya taso su dai a basu kuɗi kawai yan ciwa-ciwa ne yan rashawa da hanci ga abin da a taura ta ce sun sani sun karanta amma su dai a basu kuɗi siffarsu a baya Allah ta'ala na cewa akaluna a samma'una likadibi akaluna lisson
سماعون للكذب أكالون للسحت Allah ya ce samma'una lil kadhib su yahudawa samma'una lil kadhib masu yawan sauraron ƙarya ne duk inda ƙarya take suna ba ta kulawa su ji ƙarerayi kuma su yi aiki da su akaluna lil suhut masu karɓar rashawa ne Allah ne ya ƙurani yake ba da labarinsu yanzu wannan abin da ake bana interest akan bashin bankin duniyan nan duk yahudawa ne suke sawa yi a attauran haramun ne alinjilan haramun ne balladana ƙur'ani amma ba inda suke tatsar ƙasashen matalauta irin wani harkar bashin a ba ku bashi amma a lillinka muku ruwan yabi kudin bashin yawa kuma dole sai kun biya su ku biya su da fetur ku biya su da ma'adananku da dukkan wadda kadara ta ku biya su da shi amma bashin ya gibewa to Allah ya riga ya fassara su a kanuna lissuhut masu yawancin rashawa ne to anan ma Allah ya ce ya akuzuna arda hadal adna duk abin da ya hada ka da bihudi in ne zaka bashi kuɗi da cin hanci ka gama da shi yan rashawa ne yan cin hanci ne yan ciwaciwa ne qur'ani ne yake fassara muku halayyarsu duk abin da kake so a gun bihudi in ne zaka dau kuɗi ka bashi to magana ta gane kuma allan da yake shine mai sa a ji daɗi shine mai sa a sha wahala sai allah ya buga musu talauci a duniya duk da kudin amma talakawa ne kudin ba sa iya jin daɗinsa a duniyar wa duribat alayhimu zillat wal maskana Allah ya ce muka buga musu kaskanci da talauci duk da kudin nasu da wahala kaga abin kirki a gobe yahudi ko kayan sawa ko abincinsa ko inda yake zaune da wahala kaga wani abin da zai baka sha'awa domin Allah ya riga ya buga mai kaskanci a duniya ba abin da zai mai amina alkhairi to Allah ya ce ya akuzuna arda hadal adana duk abin da ya taso ka ba su kuɗi za su karba ba abin da ba za su yi ma ba a hudam hadal shay addani ay zukru rayat duniya duk abin da kawa na gidan duniya ka ba su karba min halal wa haram ba ruwan su kawai li shiddati mardihim wa nifaqatihim domin tsananin ciwonsu na munafirci da raunin imaninsu wata abu da suke faɗa bayan sun karɓi cin hanci da rashawa waye ƙuluna za ka ji behu da iya cewa sayi gufaru da na ai Allah zai mana gafara ai akwai guma da suke cewa ai na hannu abu na ullahi wa hibba'u ai mu yayan Allah ne mu Allah yake so ai duk abin da muka yi wa Allah ai yafe mana zai yanda uba yake yafe wa yayan saka Allah zai yafe mana wata rashin kuya da fitsara da suke wa Allah a nan ma sun ce ai sayi gufaru lana a duk abin da muka aikata Allah zai yafe mana ai amma wa in yati ma'ardun mislu bayan sun ce Allah zai gafarta musu din a gobe in wata rashawar ta zo karba za su yi kuma abinda suka faɗa ba tuba suka yi ba sai Allah ya ce alam yukas alaihim shin ba a rike alƙawari da su ba alam yukas alaihim misaqul kitabi a attauran ba alƙawari da Allah ya yi da su Allah ya qulu ala Allah ila alhaq kasu kuskure su faɗi magana game da Allah in ba gaskiya ba akwai aya rubutacciya a taura Allah kuma ya ce wajen rasu ma fihi an karanta musu ayi an karanta musu an musu darasi Allah ya ƙulu alallahi ilal haq kar su faɗi komai game da Allah idan ba gaskiya ba wadarul akira Allah ya ce kaga gidan lahira khairun lillazina yattaqun shine mafi alkhairi amma ga masu takawa ba yahudawa ba mutanen kirki masu bin Allah wanda in sun tuba daga zunubi ba za su dawo kan shi ba an fahimci wannan masu kiyaye dokokin Allah sirranu alaliya to gidan lahira shine mafi alkhairi gare su bi muqtadal kitab wa yatrukun haram su dinga aiki da littafin su abin da ya ba su doka su dinga kuma kaucewa haram abin da littafin su ya hana su sai Allah ya ce afala taqilun yanzu shi yahuda ba su da hankali ne har su dinga kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah abinda Allah bai ce ba sun san bai ce ba su ya ce daga cikin ƙaryar da suka yi wa Allah sun ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون Allah ya ce Yahudawa sun ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda ai wuta ma wutar Allah mata lahira ai ba za ta shafe mu sai yan kwanuka yan kididdigan kwanuka yan kwanuka ne kaɗan kawai in ma mun shiga wutar kaɗan za mu zauna wuta sai Allah ce ƙul a takasu inda Allahi ahadan wannan magana da suka faɗa cin sun yi alƙawari da Allah haka ne walam yi kulif Allahu ahada kuma Allah shi baya karya alƙawari am ta ƙuluna alallahi ma la ta'lamun ko sun faɗi magana marar sani tsakaninsu da Allah sun faɗi ƙarya kenan magana da ba su da ilimi to Allah ta'ala ke cewa afala ta'qiluna yanzu ba su yi hankali ba sai daina jingina wa Allah ƙarya sai daina kirkiran ƙarya abinda Allah bai ce ba su ce ba za su yi hankali ba wajen faɗar gaskiya ba za su yi hankali ba wajen aikata kyakkyawa na'am aya ta gama da والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Allah ya ce والذين يمسكون بالكتاب waɗannan wanda suka yi riko da littafi suka yi riko na aiki da imani an gane ko a can mun karanta ajiya Allah ya ce ku yi rikon wannan littafi da ƙarfi littafin addini da ƙarfi ake riƙe shi annabi yahaya Allah ya ce masa ya yahaya khudul kitaba يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
Allah ya ce ya yi haya kuzil kitaba bi kuwa karki littafin da Allah ya baka da ƙarfi bi jiddin wa atibari da ƙoƙari kuma da kula da abin da Allah yake so a yi al'ummar manzan Allah ma'aikin Allah ya mana wasiya ya ce marƙi alƙur'ani mai girma har ma ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada ma'aikin Allah ya ce na bar muku wani abu wanda matukar kun yi riko da shi har abada ba za ku bata ba kaga shi ma ya kawo al-imsal ma in tamassaktum bihi in dai kun yi riko da shi ba ku bata har abada shine al-kitabullah littafin Allah al-Qur'ani mai girma kuma a wani gun yake cewa taraktum fikum wa'izai na bar muku wa'azozi guda biyu annadiq was-samit akwai wa'azi mai magana shine al-Qur'ani ka riƙe alƙur'ani zai zai ma wa'azi fa zakir bil qur'ani man yakafu wa'id sannan ga mutuwa ita ma mutuwa wa'azi ce duk wanda da qur'ani da musuwa ba su masa wa'azi ba to da wahala wani abin ya masa wa'azi shi yasa taurin kan mutanen yau zaka yi mamaki mutum ne fa zai zo masallaci ya yi sata ba masallaci ɗakin Allah wanda ake karanta alkur'ani kaga irin wannan taurin zuciyarsa da wahala ya dawo baya ko mutum ya je makabarta ba mutum ne ya mutu ba aka tafi da kai za a kai shi a binne shi ba amma wani ya mai da makabarta gun sata a saci waya a saci mashin a saci kaza da kaza da kaza to dan Allah yanzu wannan wani irin wa'azi za kira shi ga masa me za ka ce masa ba abin da za ka ce masa ya tsaya shi ma mutuwa za ta zo su same shi zai ga abin da yake daidai ne kuma daidai ba ne amma duk mutumin da yake irin wannan aikin to da wahala da wahala ya tuba domin taurin kan da mut da kekashewa zuciyar ta kai ta kawo akwai wani wanda ake ba mu labari wanaki a makabarta an je za a binne wani bawan Allah to iya cikin waliyan gawa da za su kama su shigar da gawa kabari a binne akwai wayarsa a gaban aljihun shi zai shiga kabarin a kawo mace a sa zai tsugunna sai wayar ta faɗo iya ƙoƙarin kawo mace sai ɗauko wayar sai mai ko baya a riƙe masa kafin a binne shi a gama a bashi wayar sai tafi taƙaita muku magana da aka binne bawan allah ne sai aka yi neman wanda aka bai wani karasa a cikin musulmai ya ɗauko waya ya ce a riƙe iya sa ɗan uwansa a rami za a binne shi an kammala binne shi an wanke hannu za a taho aka nemi waya aka rasa shi wanda ya karɓi wayar ya fi ƙarfin a zuwa binne shi a gunne ko iya da taurin kan da in Allah ya ce ya mutu ba zai mutu ba to daga irin wannan alama ce ta kekashewa zuciya da rashin imani wanda zuciyar ta kai ta kawo imani ba shi da gun shiga agunta Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imaninmu Allah ta'ala yake cewa wallazina yamsikuna wallazina yamsikuna bil kitab masu riko da littafi bit tashdid wa quriya bit takfif yamsikuna ko yamsikuna bil kitab minhum fa aslim sun yahudanci amma suka da suka musulunta wa aqamu sala suke tsaye da sallah ka abdullahi bin salam wa ashabi kamar abdullahi bin salam da ashabansa sai Allah ya ce inna la nudhi'u ajra lil muslihin Allah ya ce mu ba ma tozartar da ladan masu kyautatawa in sun yahudanci sun kyautata sun dawo islam sun kyautata duka Allah zai ba su lada ulaika yutawna ajrahum marratay irin waɗannan lada linki biyu Allah ta'ala zai ba su zaman su a yahudanci sun ba annabi Musa ladansa daban zaman su da manzon Allah sun bi alqur'ani ladansu daban an fahimci wannan amma wanda suka kangare ba su bi manzan Allah ba to ba can ba nan din za su mutu cin asara da kuma nadama Allah ta'ala ya tsare mu mun zo ƙarshen yadda za mu tsaya yau insha Allah lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a kafin mu je ga addu'o'i ko karanta takaddu akwai alƙawarin da muka yi na yau cewa za mu kaddamar da asusun waɗannan bayan allah marayu duk irin abin da allah ta'ala ya hore ma matuƙar zai amfani waɗancan bayan allah to ana kira da babban murya a zo a tallafa musu domin a sa su farin ciki a kwanukan da suke gabanmu na sallah to alhamdulillah akwai waɗanda suka amsa wannan kira akwai wanda ya kai ya kawo shinkafa yan kwanuka haka wanda ya ce a taimaka musu waɗanda za su yi ko abincin sallah ko abin da ya kama da wannan ga kuma waɗansu aiko kuɗaɗe da zannuwa duk da cewa malam ibrahim zai karanta yanzu insha Allah malam bismil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda malam ya fara za mu fara da wanda suka kawo taimako na marayu kuma kamar yadda ake ci gaba da neman taimako a halin yanzu a, kowa ya sa gudumawarsa don tallafa waɗannan marayu ne akwai wani bawan allah da ya kawo naira ɗari biyar ya ce a sa asusun marayu yana neman a yi wa mahaifansa addu'a da mahaifinsa da mahaifinsa sun rasu yana neman a roƙa musu gafarar allah to muna addu'an Allah ya yafe musu da namu mahaifan da dukkan musulmi gaba ɗaya Allah ya ji kansu akwai wani bawan Allah da shi ma ya turo da naira dubu daya shi ma ya ce a sa asusun marayu yana neman addu'a a shi ma mahaifin yake nema a yi wa addu'a to Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu da dukkan musulmai gaba da a sai wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira dubu ashirin ya ce dubu goma a yi wa iyayensa addu'a dubu goma kuma yana neman a masa addu'a to da mahaifan nasa da shi duka Allah ta'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi mahaifin idan sun rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu shi kuma Allah ta'ala ya biya masa bukatun suna alkhairi abin da yake nema agun Allah na alkhairi Allah ya bashi na'am a sa'ana akwai wanda ya turo da naira dubu ɗaya da ɗari hudu shi kuma ban samu dai wani bayani akan wanda yake bukata ba amma dai ya turo ne a sa a asusun marayu to Allah ya karba masa Allah ta'ala ya biya masa bukatun suna alkhairi
na'am akwai 'yan tambayoyi wannan abin alaida fa ko wani abin Eh, na'am akwai wanda ya turo da riga ce a ɗinke na ji ta yara ne aka kawo ta a ɗinke riga da wando jamfa shi ma ya kawo a sanya a asusun marayu a basu shi ma yana neman addu'a to Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya biya masa bukatun suna alkhairi na'am
a nan sai kuma akwai tambayoyi mai tambaya da farko ya ce malam ni ne ina azumi sai zazzabi ya kama ni to kuma na je na yi allura da safe guda biyu da aka sha ruwa aka min guda ɗaya to ya matsayin azumi na yake
eh ita allura malamai sun ce in mujarradin allura ne ba ta kare azumi musamman allura da ba wani sinadarin abinci a cikinta kamar allurar zazzabi ai ba ta da wani sa- sinadarin abinci a cikinta mujarradin amma allurar in dai ba wani abu ka sha ba allura ba ta kare azumi wannan shi ne abin da malamai suka ba da fatawa akan insha Allah na mai tambaya na gaba yana cewa malam wani lokuta ne aka hana a, mutum baligi ya shiga ɗakin mahaifiyarsa ko kuma 'yar uwarsa mace da take ɗakin mijinta akwai aya cikin suratul nur ayo ya ayyuhal ladina amanu liyastazinkum alladhina malakat aymanukum wal ladina lam yab- ya- yablughu al-hulma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha sai Allah ce thalatha awratin lakum da an haramta masa shiga ɗakin babansa ko ɗakin mahaifiyarsa matuƙar bai nemi izininsu ba a waɗannan lokuta guda uku Allah ya ce mini ƙabin salatul fajr kafin sallan asuba wa hina tad'una siyabakum min zahira da lokacin garjin rana an fahimta wajen azahar ɗin nan ko bayan azahar kaɗan da kuma ba'da salatul isha bayan sallar isha'i sai Allah ce salasu auratin lakum wannan lokuta ne da al'auran ku za ta iya ba za ta iya bayyana a su Allah ne saukar da wannan doka kan dukkanin musulmai gaba daya ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce wannan doka ce idan kana da bukata to ka nemi izini ka yi sallama ka nemi izini ka shigo in sun baka izini ka shiga in su suka neme ka kuma ka zo amma dakam dakam dinnan da ake yi to haramun ne a daina wannan ba ba kuskure ne wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi Hmm.
mai tambaya na gaba ya ce malam wani kalan kaya annabi ya hana a, namiji ya sa sai ya mace eh alharini ne da da da da, da zinariya da abin da ke zinari ne ko alharin shine wanda aka haramta maza su sa ana ganewa manzon Allah ya ce kayan ado ne ku kuma na ku iya aljanna saboda ka irin ado da zinare da alharin to wannan an haramta maza su wanda kuma ganin su mai zai sai wani da wani yanzu zinare ma ban taba ganin shi wannan tana yawwa saboda ka irin wannan abubuwa ne wanda shari'a ta faɗa maza a faɗa amma ta'ammulin su a yanzu ba kowa ma ya san su ba din insha Allah Na'am. Sai mai tambaya na gaba ya ce, Malam ni ne ina jan gas a jarka da tiyo, sai na ji kaman ya wuce ya tsaya mun a wuya, me matsayin azumi na.
to me kai ka jan gaska na azumi to in sana'arsa ce ai sai ya kiyaye ko ba gaskiya ba saboda haka in dai har ka ji motsinsa ya bi ta makogara ya tafi cikin kazumin ka ya kare shine gaskiyar magana wannan da abin da ya shiga ta makogaro ya shiga ya wuce ciki da niyya to wani azumi ya riga ya kare so da ka kiyaye irin wannan abubuwa da suke da hadari a lokacin azumi gaskiya ka san dabarar da zaka yi ko kana da yaro karami wanda baya azumi zai dinga zuƙo ma idan abin zuƙa ne ka zuba kai ko kuma kai kai dabarar da zaka yi wanda ba zai taba zuwa bakin ka ba ana yayi amma in ya zo ya wuce bakin ka tabbatar ya shiga cikin ka to azumin ka ya kare ana bin ka sai ka rama tunda ba ganganci kai ba na'am sai tambayarsa na biyu ya ce malam mutum ne yana aiki a gidan mai sai da lokacin wahalan mai din ya zo idan wasu masu saya a drum sun zo sai ya ce sai sun kara masa a kudi akan price din gidan mai din ko kuma masu saya a jarka sun zo sai ya ce sai sun bashi wani abu kafin ya sa musu malam shin hakan ya halatta a shi ma zama dan rashawa ya zama bai hudu a wannan layin a sunan masu cin rashawa da hanci ya rashawa ce ai tunda a kullum ana faɗa har yanzu ita gwamnati mai manta ce bata ƙara kuɗin mai ba har yanzu na abin da ke faɗa kenan amma da su dillalan man da yan kasuwar da wasu ma'aikatan sun ƙara man da ƙarfi da yaji bayan da za a yi in har har yanzu a gwamnati haka ake siyo shi a yanda yake da ana ƙara shi da gangan dan a ciri ba da gangan to haramun ne Allah bai da yi wannan ba kuma kai ma'aikaci ka ce ba za ka bayar ba ga farashi kuma aiki kake za a biya ka a ce sai an baka ciwaciwa za ka yi to ta yaya kasar da za su gyara irin wannan ba za ta gyaru ba kwaro ku ba da mai in ya kare ku bari in an kawo sake siyarwa shi kenan amma irin wannan abubuwan da yawa yan watanni na sun faru marasa daɗin ji akwai mutumin da yake faɗa da yake faɗa min da bakinsa ya ce in an ba su allocating na mai ba yanda za a yi sauƙe mai a cikin gari ba zai yi ba kwaro suka yi gidajen man jiji su aji domin a gari za a samu su ido ai ana zagayawa a kallafa musu sai da man a farashin gwamnati shi ma ada ne amma ya ce in sun sauke tanka a waje za a samu riba sama da naira miliyan uku a kan sauke ta a cikin gari da bakinsa yake faɗa mu wannan ya ce saboda kan kaje jeji duk ga gidan mai nan da mai a waje duka amma a dinga neman mai a cikin gari a rasa duk an kai shi waje an jibge shi a jeji a ga wani ha'inci ne cin amana ce bai kamata ba duk ana yi ne don a tara abin duniya ta kuma hanyar da bai dace Allah ta'ala ya tsare wannan bai dace ba gaskiya abin da kai wannan haramun ne musulunci bai da shi ba na'am Allah ya saka da alkhairi eh mai takarda na karshe yace malam ina nema dan Allah ta yanka addu'a ina fama da ciwon kai tsawon sati guda kenan a ta yanka da addu'a za mu ma addu'a amma da shawara ka je ka nemi magani ka je likitoci su baka magani a auna ka aga me yake damunka ka addu'a kuma za ta sa magani ya zuma cikin sauki mana ma addu'an Allah ya taimake ka Allah ya baka ikon waraka daga wannan ciwo da dukkan majinyatan mu gida ko asibiti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin